مستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عدد الأربعاء عشرين بيار وطن جماد الآخر وكان تدوه تدوه إلى أربعين وقيم bayan jira nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da ya shi daga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da hamsin da biyar za mu tashi ɗari biyu da hamsin da shida hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da hudu za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyar za mu tashi sabon kitab littafi na garin da shida kitabul qadar babu tarbiyyar halqil adami fi badin ummihi wa kitabati rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqawatihi wa sa'adatihi wannan shi darasi na ɗari biyu da hamsin da shida a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a wannan masallaci mai albarka na Uzaifa bin Yaman yake kundi na gaddar albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gaza mana mali bi kitabul qadar littafi ne da zai bayani akan kaddara alqadar a Hausa za ta iya cewa tsari wani tsari da Allah ya dora wa mutum abin da Allah ya tsara mu yana ɗaya daga cikin rukuna sukacikan imani imani da tsada lokacin da mala'ika jibril ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye shi menene imani ya gaya masa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wayannan guda biyar din gaba ɗaya muna da ayoyi guda biyu da suke goyon bayan haka kaga walakin nan biyar man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina in ka dauka da kuma amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi suma waɗannan sannan ɗaya gurin kuma wanda za ka nemo hujja shi ne cikin suratul kamar da Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to su ne ka tattara hujjojin kenan a cikin alqur'ani kuma imani da kaddara wajibi ne wajibi ne to shine ma da yake babu kayfiyati khalqil adami a cikin kaddara abinda za a fara tsaro mutum a fara gaya ma duk wanda ka gani a doron ƙasa to Allah ne ya tsara shi a haka sai buga talla wa man ahsanu min Allah duk wanda ka gani in ka gani mai kiba ko siriri ko baki ko fari ko dogo ko gabiri sai buga talla ne shine abin da ake so a fara gaya ma to a tsari ne na Allah Allah shi ya tsara shi a haka kuma yake son ganin sa haka saboda haka yayin da ka kushe halittar Allah da Allah take shi yasa muke faɗa mutum ya zo ya ce ka ganta kamar ita kai kanta wannan raina raina Allah ne ka ba Allah iya wani yawa saboda haka Allah ya baka ki sarki yake wa man ahsanu min Allah sibga wane ne yafi Allah iya tsara mutum babu saboda haka shi yasa yace wato tsarin halitta duk inda ka ganta kamar ta idan ba ta yi ba ba kai addu'a shine abin da annabi ya koyar kaga mutum da wata larura ta rashin lafiya wani cuta ta same shi sai ka ce alhamdulillah allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin liman khalaqa tafdila wannan shine abin da ya koyar da mu ba ko yadda Musa mutum a gaba a kima ba a ba wallahi da Allah domin Allah duk yadda ka ga tsarin mutum shi yake zuwa haka kamar yadda za mu to shi ne yake kaifiyatu khalqil adami kaifiya yadda aka halitta dan adam shi ba ne ummi a cikin mahaifiyarsa wa kitabati rizqihi yadda aka rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa kwana nawa zai ko shekara nawa zai a rubuce shi wa amalihi da aikinsa ga iya ayyukan da zai yi wa shaqawati da kasancewarsa mara mutunci dan wuta shine shirkiyu shakawa rashin arziki shine shakawa wa sa'adatihi da kuma arziki shine sa'i mai arziki ke sa'adati kasancewarsa ya zama mai arziki alhadisu an fitumiya wa kamsa wa tisahun hadisi ne lamba ta ɗari hudu ɗari biyu da sittin da da tasa'in da biyar عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود الله تعالى مسعود يأتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول هذا من كان الله ثبت أجرين دين يزدد وهو الصادق المصدوق فيكم النبي دين يزدد أبو مزكتا قال يا النبي إن أحدكم حقيقة هو نتيمكم يجمع خلقه ana haɗa halittar da ne shi baɗin umi a cikin mahaifiyarsa kowa a cikin mahaifiyarsa ake haɗa halittarsa arba'in na yawan tsawon kwana arba'in tun bai kuno alaƙatan bayan nan daga ɗigon wani shi zama gudan jini mitila zali misalin haka kwana arba'in ta biyu kwana tamanin kenan ya zama gudan jini sun mai kula mabuga sannan zai koma gudan tsoka a nufira zali misalin kwana arba'in kwana ɗari da ashirin kenan wata nawa hudu to shi sa malaman da suka haramta suka ce duk wanda ta zo da suke a wata hudu ta yi kisan kai suna da dalili a wannan hadisi suna da shi domin ga shi nan a wata hudu an gaya ma an gama haɗa sau da haka ta yi zanta wanda ta zubar kuma bai kai haka bai ta kuma ta yi haramci ta aikata haram sai dai idan da fatawar likita da sai malamin fito aka zuba misali saboda wani abu da zai cutar wannan daban sai aka nemi fatawar cewa in aka bar cikin nan yanzu ko kuma a jiyo da bayan mahaifa a wannan wajibi ne ma a zubar da ke to amma wanda yake a cikin mahaifar yake amma da illa za ka iya samun matsaloli kuma likita ya tabbatar to sai a yi fatawan cikin a ce a zuwa da shi aka samu ji za a ji san likita ne ilimi da amana kwararre kuma mai amana to shi da yake cewa sun mai ba'atun lahu malakan sannan sai Allah wanda hukun sarki ya aiko da mala'ika fa yi umaru bi arba'i kalimat sai a umarce shi da kalmomi guda hudu wa yuqalu lahu aje da shi uktuba amala rubuta aikin wannan jaririn tun yana wata hudun nan sai ce rubuta aikin da zai wa rizqahu rubuta arziki na waje ne gaba ɗaya a duniya dubu nawa zai samu ko miliyan nawa wannan ne ya ba wa hukun cewa zafin nema ba ya kawo samu dan da wannan ne yake sa a kuɗi da wahala da zafin nema da ɗan dako sai sun fi kowa kuɗi za ka yi daga wani asin da yanzu za ka ga shekararsa arba'in da biyar hamsin yana da kowa a wajen amma ga wani yaro nan shi ba a fi kwana ɗari ba ma ga da gurin ne kuma shi ne da kuɗin shi gado babansa ne kakansa ne ma asalin mai gurin in kakansa yake kula da gurin kuma har yanzu shi ne a gurin bai ma san ya ce kasuwancin ba kuma shi ya gada to Allah ya riga ya rubuta masa nasa arziki kuma shi ne za ka ga ba ka ganin mutum za ka ga yana kwanci yana rashin lafiya baya cin komai amma ran da zai mutu ku ji ana san murna an ce yau ya sha ruwa ko ya sha kunu a ita bugawa ɗan uwa Kaduna Jigawa garuruwa da wanda ba ana ai alhamdulillah ya warware ai yau ya ma ci abinci sai kuma daga nan a ce muku sai ma fadin ci abinci har sai da ya taka sai a ce muku ya mutu kuma to ragowar arzikin ne eh ya cinye ta ba sai ya ci ya tafi idan kuwa ba arzikinsa ba ne ko kun tura su ya dawo da to shi ne abin da hadisi ne wa ajalahu da ajalinsa kwana nawa zai shekara nawa zai a duniya Allah ya rubuta wa shaqiyyun kuma dan wuta ne aw sa'idun ko dan aljanna Allah ya sa mu da cikin aljanna kuma in faku fi ne ruh sannan sai a buta masa rai fa inna rajulan minkum lallai mutum daga cikin ku la ya'malu la ghayra aiki hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa jira ya kasance tsakanin da aljanna ne wuce wato zira'i ɗaya ba fa yajibu alaihi kitab sai wannan littafin da aka tabbatar tun yana jariri aka tabbatar a kan sai tabbata a kan sai ya riga ya gani fa ya amalu bi amali ahli aljanna sai ka ga aiki irin da yan aljanna wuce kan a bi ahli na sai ka ga aiki irin da yan wuta fa yajibu alaihi kitabuhu sai littafin da ya riga a gare shi fa ya amara da amali ahalin da sai a yi jirin ne ya mutu a adanan lawa min ha wa ya amalu hatta ka daina da aiki hatta ma ya kunu bai da huwa bai da annabi illa jira yana ta aiki da ya wuce tsakaninka da wutar ba bai wuce zira'i ne ba sai su yi ba a lalin jira kitab sai littafin ya riga a gare shi wanda aka rubuta asali fa ya amalu da amali ahalin janna sai ka ga wani aiki irin da ya fi janna a wata ruwa ya ta ce bai da kula ha ce ya shige ta me za mu koya da ƙarshen wannan hadisi yace na daya bayanu tarawuru khalqil insan fi batin ummi wa annahu arba'atu adwa cewa bayani akan wato hawa-hawa na halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa cewa matakai hudu ne wa kadi khalaqa kum atwa da Allah ya faɗa ta atwa da ne dauran ba da daurin ke la yahkumu ala al-janin nabi la yahkumu ala al-janin qabla arba'ati ashhur bi annahu insanun hayy ba hukunci akan tayi ba wani fitire da na mutum ba ya zama mutum kafin ya kai wannan wata ba hukunci ke bane na ce na uku tumfako ruwa fil jami'i ba da harba ta ake ana hura wa da ɗan jarirai bayan ya yi wata hudu wa yi zuwa da wani kuma da insanin da hali sana tabbatar da hukuncin mutum wanda ya yake rayu na hudu al'ar'amu da ha malakun muwakkalin biha mahaifa tana da mala'ikan da Allah ya ajiye kawai shi a mahaifa yake kula da ita na biyar tuktabu a hawalin insani alaihi wa huwa fi badin ummi ana rubuta littafin mutum tun yana cikin mahaifiyarsa na shida yajibu ala al-insani an yakuna ala khawfin wa rahaba wajibi ne mutum ya zama yana tsakanin tsoro da kauna domin ka kai ina ka fada ba a wannan rubutun da aka lokacin da kake cikin mahaifiya wajibi ne ka zama yana khawfi wa rahaba in mutum ya ga abu sai ya addu'a ga Allah ya kada imani domin ka sa abin da annabi yake faɗa cewa ba da rubi da amali fitanan da kida illahi al-mubin ku gaggauta yin ayyuka kafin wata fitina ta zo da za ta zo kamar wato yankin duhun dare yusbiru rajulun mu'mina wa yake kasa annabi ne ku yayi wannan lokacin da zai zo za ka mutum ya wayi gari yana mu'mini fitina tana zuwa yadda ta san yankin duhun dare kaga duhun dare yanzu ya fara da magariba farko lokacin da muka yi magariba da lokacin da aka yi sallah da yanzu wanda ya gudu haka kuma zai tare zuwa ko to haka fitina za ta ta da su shi za annabi yake kamar yankin duhun da kuma a haka muke shi za kuke da ganin fitintunu yanzu duk mai hawa su ke Libya manya da wanda hawa kun huta domin wata fitintunun ba sai ana labarin za ta bi ba ta san ba amma masu hawa sun ce Libya sun san matsaloli kullum wannan fitinin daban ta yau gobe daban ta gobe da yanzu ku tana kare da da annabi ne da rasul sallam ai saboda shekara ɗari hudu da wani abu malam bakin lani ya ba da ya ba mu kirta haka wani abubuwan da mutum suka ce da za mu yi ke ruwa ka kafin su ka kafin su shigowoyi ne da wani kirta ya zo ya rika challenging Qur'ani kuma an ba shi amsa shi sai ya ce ya shigowoyi ne ke ruwa ya amma wallahi akwai amsoshin su cikin an yi su dawo da su ne kawai kari wani dola ba da bayan lariya ba wa kirta yin yi wani jirgin kariya ya ɗauki wa aji ina ba ya ɗibar kwabiyoyi yana yi na zuwa shi ne da jima yake yi ku gaga mu ka ina inda yin mutu shi za ba da nake cewa ita fitina kuma fitina kala da nake da nake da kiyaya akwai fitinatul shubha da fitinatul shahwa fitinatul shubha shine ta suna zuciya da irin da masu zuwa su bari zuwa ya da su da rijimi da hankalin zuwa kawai dan yayi duk wanda zuwa ya shi shubha ce sai kuma fitinatul fitnatul shahwa shine jinira da nasu hubbul shahawati min an-nisa wal banina wal qana'ir al-muqanta ila akhir al-aya wannan shine fitnatul shahwa ku kawo kamar yankin duhun da ne tsagon kun da safi munini da yamma kuma da makaki Allah ta kare to shi ne to sai yake na bakwai la yanbaghi lil insan li insanin an yaqra al raja bai kamata ba ba daidai bane mutum ya yanke kauna kullum zuwa ce ka kawo haɗa wa mutum alaƙarsa da Allah قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تبعي الله يجينا غفر الذنوب karka yi kauna ba zan gina ya sami ya asu wani insan da kari a madadin ma'afi daren ɗaunina za ka iya samun mutum yana zaɓo tsawon lokaci sun mai nuna la'alin bil hidaya sannan kuma ka ga Allah ya maka yi wani shirya ba ya ce bibi ya ce wa muri ba ya ka je rayuwar da ya ce ne za ka wanda yi da musulunci ya fi ɗaukar musulunci da kima saboda ya ɗan talaka zuci ya ji amma da aka je ne a ciki baya zai kace sa shi da ma a ciki yake misalin da ake bayarwa akan duba abin da yasa za ku ga muna kawo ganin da shugaba mu ce ai ku shugaba wasu suna yi bayan mutafi ne bambanci ne ne kai da wani kake shi kuma yake gani da duwa an fito kai shi da zuciya kana halar so me kake gaya wa Allah shi ne wani amma ko a zauna a yi shugaba da riri a sai zuwa na ta a wannan ai kawai ba ba shi ne shi ne misalin da ake bayarwa kamar misali mutum ne ya zauna yadda za ku ga yake ce zai sai kawai gudu yana neman aure da domin gida to ana ta zama kafa da yi ya fara gaya abokan zai na ta sai ya rika cin mutuncin jirginsa ya yi a ce wannan zirgin ma da yake wa ya shi yake kokari ya ga ya za a ba shi shi ya ga amma kai da kai ke so a ba ya ga wannan abu wasu na sai mai yake abu ba na yake ba bai zai ba ya san ba shi ne ga ba kan ne da ya ga ya tagowa sai gani shi kuma jirgin bai jire kuma bai ja da bayan wajen a baki kuma aka baki shi ne malamai suke cewa ya za ka kwatanta yadda yanzu shi wannan sirkin zai rika mu'amalanta wannan sirkin kuma ya zai handila wannan yarinya da aka bari ana ga da wahala yanzu ya rika haka ido da wahala kuma ko da yaushe kimar da martabar da tana nan ta tsaya a zuciyar da ta kinta to shi ne ba da suke cewa wani layin matsalar ra'ayi idan kana so tuba kaga dai ai ba hannun jari shi ne duk uban ya yi da ko to ya kasa manta da shi to ka rika tuna cewa Allah kai wa ne shi ne sai a zuciyarka shi ta yana da yake annadan tauba kawai su ne ka kyauta ba su na tuba ne kawai kana tuba ba kai wa kyauta ba tuba ne amma mutum ya je wai a ce sai an ba shi gatarin zunubi wai in ba ka zunubi ma wai shi ne ma wai na da yake yana da ana raba wa mutane dan rashin mutum wai gatarin zunubi shi sunansa an ce ma annabi alaihi salatu wassalam a rana sau nawa annabi yake istighfari kun san sabai din nan wace ce irin fatan bahaushe ce ce ma lala gashin ce ce irin ta ce jumu mun bi da hadisi an ce ba sai a zama ɗaya sai a irin sabai din ko ɗaya a wata ruwaya ko ko irin ta ce in ka san ji lam sabai da mama shi ne ma lala gashin ce ce da bahaushe ce to duk a gurin malala da kake sabai ka hakura da kai ai so ko ruwa wato ko ba lala gashin ce ce annabi ba shi na aiki kuma laifin ne yake masu yi ne bayan bayan ko kada a yayin da Allah ya tuba ya wace kace wace wace sahu ana nan da malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi yake inna Allah wa kana bi rahmi malakan Allah ya dora wato wa ita mai ake kira mahaifa wani mala'ika ya wuce ta mata mala'ika da ya kodi ya da zarar an samu taruwar ma'aurata sai a ce ce ya ubangiji na tsafatan amma a kyalin za a mani da shiga mahaifa a kyalin shi zai tambaya ka ga ce ba yi kanka wani kuma mazan sun da ake magana 23 su je su kawo ɗaukar dogulin ka san guda nawa aka kashe aka baɗe ka kai yanzu da kake wa Allah ya goyi ka san guda nawa Allah ya kai ya lafo ka iya wannan ya isa ce za ka gode wa Allah chromosome miliyoyi nawa aka kashe a cikin su aka zaɓe su miliyoyi aka ce wannan Allah ya kai ya zaɓa to shi ne yake cewa za a tambaya ya zama mani ya rabbi ya lakatar bayan ya zama mani ya ubangiji ya koma gudan jini ya rabbi mabigatan ya ubangiji bayan ya zama gudan jini ya koma gudan tsoka bai za a raka an ya kudi ya halkuhu kan ɗauku idan Allah ya yi nufin ya zartar da halittar mutum kana jin jini ya rubuta zartar da halittar kana jin jini a zakarun an tsoka malaika ya kuma tambaya bayan ya zama gudan tsoka ya ce ya ubangiji wannan gudan tsokan nan shi kake so ya zama ko ko kuma mu zaman ka na mutum za ku Allah ya shaqiyyun am sa'iyyun marashin arziki ne dan wuta am sa'iyyun ko ko ne arziki ne dan aljanna bayan an tabbatar an ce gaji matsayinsa sai zai ce ba mara rinsu to ne a jikinsa dubu nawa zai samu a duniya in ka tsaya sai aka yi dabara wuri ya haƙuri ba da zai samu abin da zai samu sai na ne rabi Allah ma wata rana zai shiga masallaci ya sallah yana tafiya da ƙararrawa yake sai ya haɗu da rubuta sai ya rike ba abun hawa kun san irin wannan rasa da da girmamawa yanzu da aka rasa ka ga mutum ya zo yanzu mutum ya zo sai ka ji yara sun ka ba ma ganin daidai sai mutum ya ce baban zuwa ne shi wai ba baban zuwa ne baban zuwa ai baban zuwa ne kaza shi za a tuna mai kuɗa da baban zuwa nan kama yi za a ke in kana magana baban zuwa ne ai ka yi ta hada kita shi ta wani abu da ya faru akwai da muke zama a nan ganin kai in yi sallah su wani an yi bala su mala abu da ya haka wata juma'a ko na abu ya faru mala an ya je zai yi zai yi wato kwafi a tsallaki sai gona a biyu ke gaya nan yace wani abu ya gani ne wurin da ne na tsallake ga wajen wajen jinasa ya zo hawa daidai sai hannu da wajen ido sai sauko ko ke shi ma da shi da ya hau da wani zai sako wani matashi yake kan sai ya dawo sai ya yi sallama inda suke wurin fotokofin yake da Allah salamu alaikum alaikum salam da Allah wane ne mai wasu mota dan ba ta ba sai wanda shi da ko kira da nake ce ni ne ne ba sai ce na zo yau da kai na dan mata aji yake kai kai da hadin yake yake je ka ba ko mota je kun san wai sai abin da ya faru sun zo da za su hawo sun yi kurosin da wannan majalai shi rana ya ce babu bismillah wannan girma bakin da ya yi ya ce babu bismillah ya ba shi hanya ya wuce saboda ya san yaran ne zuwa ta wannan da ya kwace shi Allah mala abin da ya ragaya ba ne to wata ran zai je ne gura a haka abin da ya shafi karatu yake shi sun shiga mota kuma zai da ake shiga mota a tasha sai ya samu gindi sai ya ba um dada um wata ba ta da zai ga wani sai a nan daga nan gurin mutum uku to da haka duk wanda ya zo za a ce ba rawa gurin mutum da yamma tsakiya wani ba mu fi da shi ne nan da aka ga yawa tun daga can karamin mota ya ce ba tsakiya ya ce ba matsala yana zuwa da yi gobe ko malami ne yana ganin da shi da ne ya ba ku zo yace ai da mu yace da Allah shi ba ko ne zan zo da shi shi kaji a yayi au an ga a wani guri da da an tsaya da zango kan mutum a ra'a wani da sai dai su yi da yi da ɗari uku bai da canji sai malami ne ko yana da canji sai bai dari biyar ne ba sai da kan da ya ba ku sai da yake fara inda ya fara abu sai da fara wace gari ya tafi ofisin da zai ya ya aika da zai yana shiga ofisin kawai yana shiga ya yi sallama yana jika da zabi sai ga wannan dattijan shi ma sai ne yake kawai yana gaba da kabin gaba ɗaya sai ya yi kwanaki a ranar ya gawai ba komai sai ya ka koma to abin da ake so matasan mu yanzu mu fahimta shi alheri ba ya gudewa wanda kuma tsarin asali tsarin addinin musulunci tsari ne da aka gina mu da akan mallayar hamda ya rahama tsari ne na girmama wacce ne man tu'allimu lahu duka wannan abubuwan da ke gwaiwa da malamai da iyaye girmama wa addini saboda haka koyar da mutum ya zama musulunci koyar da shi kuma duk inda mutum ke ne ne ko ku je ba ko ai ne ba je ne gidan ku to da ina da yankin na tuka a tuka jin cewa yanzu a ce ba wani jeji din da baka ta ce a daga hannun sama ko wanne ya je wannan karatu ne ana karatu wani wallahi mu ma za mu iya daga hannun sama me a ciki kowa zai iya amma ba zai kulle ba ta hanya mai kyau ba zai kulle ba sai mutum ki bai da malami yanzu za ka zama kamara ta ma ba ma kuma sai yanzu nan in na rage da jawon nan da kusan dubu wata a shirka sai ku gama ba kuma wallahi ba wanda ya koya yanzu nan za ka zo
shi ne za ka ga ba ba irin burin da za ta yi ba ta da ita ba ta da malami ko ya ka buɗe littafi ka karanta shi ne yake da malami amma shi ke taka da rashin mutunci ba ba
kuma ba burga ba ce domin aure za ka ga wanda suka wuce ta me yasa Allah ya yi ce gawa ya fara a suratul yunus da ya halakar da firawna ai ka ga da ni ya bari da ni bal yawan da ji ka yake diba da ita ni ta kuna liman ne a wuta da ke dan ka zama aya da yake kan da za su zo baya da ke cewa ba su kai firawna kuma ba amma da yadda suka zama to zama da nagarta ita ce za ka kowa yana da har wanda yake kin ka wallahi yana son ka kuma yana son danki zama irin sa danki zama irin sa ko bai ga ba nagarta haka kuke ta kawai da yana kin ka yana saboda wani dalili amma wallahi da za a ce dan fi ki kamar mun zaji to da haka shi za ke cewa nazar na kowa mugu ku sai ne shi shi ma mai hutun dan baya da zai yi Allah ta iya mana to wannan shi ne na shigo da wannan ne dan ya zama mana wani kan hawo yawa to sai dai fa yi ka wuce ba da ummi sai a rubuta din yana cikin mahaifiyar din yana cikin mahaifiyar wannan abin da muka saka ba ta aurace yau ni za ta ke jan wahala har aurace yau ya take jin wahala saboda ba mai kuma da ba babba to zance ya ba ki kuwa al'ada malarisu an sittumiya wa saba wa tisun hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari da tasa'in da bakwai an ali radiyallahu anhu qal sai na ne ce kunna fi jinazati ko janaza ko jinaza da ana mun kasance wajen wata janaza shi baki a jarba a baki a jarba baki a dai da ake rutuwa daga masallacin babu salat ko babu salam a madina a takalla ta ta ita wannan bakiya ba a tanan da jin sallallahu alaihi wa sallam ba ka da sai annabi ya zo sai rubuta ba ka an ya hawo duk muka rubuta a gefen in ji sai na wa ma'ahu nasta a hannunsa akwai fajiri yana da kai fajiri shine nasara ma ya kuma rajul da yake ya ka kawai ai ko ina ya kwagiri da haka ko to yana yake da kwagiri sanda ta da hannu amma ni kwagiri ya ce to dan sanda da to sai ce fanakala sai na gebe ku da sun ce da shine na kasa ai rabbi da akahu ila al-ard kamar wanda yake cikin wata damuwa a cikin kiyar da kai faja'ala yankutu bi nasarati shi rika dan tokalo irin ka gwamnati ya rike sanda yana dan tokala kasa da wannan fajirin nan yana ainihin wata da shi kamar yadda za ga mata suna yi da hannunsa ثم قال لي ما منكم من احد با ولد منكم وما من نفس مبوكه باب wani rai da aka buta wa rai illa kutiba makanu halin aljannati walla annabi yake ka sai an rubuta bar mazaunin ta wuta ko aljanna sanne ce wa illa kad kutiba taqiyatan aw ta'ida in ba haka ba an riga an rubuta cewa wannan ran ko ka ce babu wani ran shi ba face sai an rubuta wata cewa shi dan aljanna ne ko dan wutar ne shi ne dai bayanin aljanna ce wannan ka fakala rajulun ya rasulullah wani mutum yana da wani abu da yake ya mai Allah afala na takilu ala kitabina sun ba ma dogara da abin da aka rubuta mana ba tunda ya rubuta mutum ta aljanna ne ko dan wuta kawai zai ci gaba da shi ga ayata wannan kana ba ku lura da musamman celebrity sun nan za ga mutum yana rashin mutunci za ka fito sai kai rashin mutunci da zuwa ya aljanna a hannun Allah ko ba ba gani kuma ba da rajin kai ba a kafa hujja da kaddara na abu da ake yi ko na nan gaba wannan ba a kafa sai wanda ya mutu shi yake kafa hujja an zo an gama yin abu baka samu wajen ka ce Allah ya kaddara amma ba yanzu za a nema ba kuma ka ki zuwa ka ce in ma ban samu ba haka Allah ya kaddara har ya gudu ka je ka nema ko me yasa ba ka kwanciya a kasuwa da samun ka kanka rike ka ce duk abin da Allah ya kaddara zan yi da zan yi ka wanke albama yawa ai da duk abubuwan da ka kaddara sai ba kunna shagon kai kwanciya ka zo a jijiya amma sai da kai da kake buka zuwa kai ne aka gyara kai o da tsaya duk wannan al'aqlu al'aqlu bi sabab ke to abun ba mun ga abun ba wai yanzu sai a samu wani yana sako aikin da yake yi Allah baya so ya tara kuɗi sai a kawo mutane a raba musu kuɗaɗe a ce wai wai wai an ne ku muku ne inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ni yawanci abin da yanzu da ne ke yi sai a je mutum an canza abin da yake yi wani ma da ra'a da kawai rawa ce da rawa ya tara kuɗi ko ya taro mutanen unguwar su marayu yana raba musu abu sai a ce ai yana so ba ko a wala ba ku har yanzu a san waye Allah ba me zai shi ne baya da ba sai ne sai ga mutane har in mace ce ne zan ba matan celebrity sun nan har yara take gyara ta ga ana tabin da wasu kuma a zo ana tsaye ba ai kaza kaza a an san sana da mutum yake Allah baya so kana goya ba baya ai abin da zai fada yanzu wannan abin ka daina ka nemi sana'a ta halal ba wai ka tsora an ka mutu a za gaba ruwan Allah da wannan in dai za ka karɓi wannan aikin da kai za ka karɓi aikin birge domin birge ya fi ka taimako ma kai yawa amma duk dan tantar aiki idan Allah ta gudu shi sai to Allah yana yaba yana yaba wasu ne cewa Allah kan nan mutum eh wanda da wanda amana mu bar aiki kawai kaman kana min na min ahli sa'ada duk wanda yake da aljanna ne a cikin mu فتيسير إلى عمل أهل السعادة أين يأتي إلى الجنة إلا الجنة لمثل الله بين أيدي إلى الجنة وأما من كان منا من أهل الشقاوة أما هو الذي كم تنقوى فتيسير إلى عمل أهل السعادة بعد أن لا يسر يمس أيدي إلى الجنة shakawa ɗan wutar ce ake ɗan wuta shi ne za ka ga auna da za ka yi a kowane yanzu karatun da na awa ɗaya ba zai iya yi ba amma zai iya zama ya saurari kiɗa na awa uku shi ne kullum da ya saurin ne ba a kuɗi kalau kowa abin da yake Allah ya alƙe shi da yake zai sauƙaƙe wani yanzu ya zo ya buɗe Qur'ani ya ji su goma kafin mutane abu ne mai sauki a gurinsa wani kuwa ta ji ɗaya ma yan ji amma zai karanta nobel a rana har ga abokan sa yake a rana ɗaya yake karanta nobel amma ba iya karanta ta ji ɗaya na alƙur'ani wani zai karanta yake da dubu uku a rana amma ba zai iya karanta rabin dubu ba karanta jibri a karanta wajen jibri a karanta duka karanta duka amma ba zai iya karanta alƙur'ani ba kullum mai tsaron ne ba ku ne ka lawa wani ba ma kan tun da yake ga mota zai tafi gari ya yanzu ya kunna hukari yana ji ita da zai wallahi amma wani yanzu nan sai wani ba ku zama da su gida da ta'adu tun daga nan a can ko ba ka bane ina faɗan na hausa ne ya ba ko ba na turanci na na haka ba ba ya lura da jirgin mu wallahi sallahi muna tafiya a tsare a hannun Allah kun ji ko to ka ga wannan ba karamin alaji yana magana shi karin jiya za ta baya da yana gobe to a hanya yace a cikin motar wani dattijo shi direban ya wari musu kiɗa kawai za ka ji kanka yana ciwo sai da shi ne wani dattijo ya ce kai da wannan akwaran ka sa mana wa'azi zai ce wai aiki wai wa'azi ba shi yake sai wai cewa wannan shi yake taimaka mu wannan kira yake ya je to ai in ba dan shi ba ba shi zai yi yake to ai ka sa wa'azi yake wallahi ba shi zai kun ga magana ta zama dogo kullum ya zaro lima ku ne kalam wanda ya saba da jin karatu yanzu da jin wa'azi za a tafiya daga nan zuwa da duk gurbi ka tiba wannan shi shi ne music din nan shi ne yadda yake jin music din ne ra a cikin ma Qur'ani haka yake ra kana ji ne ba yana jin karatu ka kullum ya zaro lima ku ne kalam yanzu wanda ya hau titi ba ba shi ku kamata ya koma ga Allah ba ai man ne mu da tafiye da je ko shi ne magana da ake ake mutum kun san mutuwa ta nan ali ai hada asiri a ce ma Allah mutu lafiya lani lafiya ai hada asiri ne a ce wani ya mutu lani lafiya ai yana jira da kai da lafiya yana kwanciya lani lani asiri ma haka shi ma lani lani domin ba san da wannan ba lani lafiya aka rabu shi ma ya asiri mutum zai hawa rubutu ka gani inda ma ya fi kowanne ai ya kullum maganar da nake wato in mutum ya shiga jirgi ya hau sai ya Allah da hakuri yake aba mala duk manyan nan da ke takarda a zama takarda ba wani da ya zo karatu wani abokin da muka yi tare da shi kwastom ne yaro hutu yana dan zuwa karatun nan asabar sai ke zuwa wannan satin ba ya zo sai ke cewa ai da mana ainihin je ban koma yace sai aka ce jirgin suka fitin da yaro sun ta tabara ko kuma misali aka ce za a yi shi duk ina aka ba matsala ce wannan cewa jirgin ya suka fitin da yaro sun ta tabara to wannan da tabara in azama suke sai dai ka ji wani labari saboda haka Allah abun rubuta da kowa yake kawai shi za ka jira cewa sai na tajiri duru min haisu la ya'lamuna wa umji lahu da ku ke nan kai an ko uwa Allah ya ne ke amma manya da suke tsaya su ne suka kowa kusa da hakan jirgi wallahi gwara mota da jirgi na jirgi ne ke mota ba za ta yi yasu ne kaga wasu ja a ce ba su yawan kaga shi lafiya nau ba a wuce ya zane shi a ce wani kan wani ya kurce wani ya kare wasu sun mutu amma jiki a wani ya Allah abin tsoro ne wallahi Allah ya sa mu gaba lafiya to shi ne yake cewa وما من كان منا من اهل الشقاوة فسيسير الى عمل اهل الشقاوة duk wanda yake da mota ne ko sai ka gaira da aiki irin da ya wuta da kare ali ya ma halu sa'ada ya aljanna kuwa fa sai fa sai yasiruna ya wani sa'ada sai a sauka shi wata aiki alheri aikin aljanna wa ma halu sa'awa da wuta kuwa fa sai yasiruna ya wani sa'awa sai a sauke musu aikin da mutum makara في كان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى كنجبو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يجي فسنيسره للعسرى kun ga yanzu araba wannan ayoyin shi ke sai ce ne za mu koya al'amalin sababu da kolin jannati awin na shi aiki shi ne dalilin shiga aljanna ko wuta na biyu kun ji aikin shi ne duk inda kuka ji aljanna abu biyu ake hadawa innal ladina amanu wa amilu salihat dole sai ne bi ka'ida a ina shi dole in yi ka tayin kuka ku kai ne aiki da imani na biyu al'adaru ghaliba na'am وفي الحث على الاستعادة من سوء الخاتمة kun ji an kuɗe shi da wato neman ɗan dangane da mummunan cika Allah ka tsaye mu da mummunan cika Allah ka sa mu da kyawun cika na uku an da amala hakan wa wa zaliwa amaratu wa laysa bi mujibat ayyuka da masu jin da marasa kyau duk alamomi ne ba su ne ba tabbatarwa ba alamomin ne don aikin za ka iya yi ma yanzu to Allah ya karɓa ko ya karɓa ba sai ma ku sani ba domin ya ce inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin ana murada bin Husayn radiyallahu anhu kana kana rajulun wani ne mutum yake ya ma'aikin Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayi rabu ahli jannati min ahli an-nar ana iya gane yan aljanna cikin yan wuta da yan wuta kana da annabi yake kwarai kana yake kalima ya amalu al-amilun sai mun da ce me da masu aiki suke aiki ana gane ba mana Allah ya ji ayi abu wanda ya ji wanda kawai mutum zai ai a taba wa hawula kuma yana sai wa Allah abin da baya so taba wa hawula kuma ka ji abin da Allah ya so sai ku ga mutum ce yanzu ta zo ta yi da ta rikin mutum tana yin raka kuma zai ta ce a mutum da muka yi annabi Muhammad a haka abayin Allah ai akwai ranin wayo tabarruki da wadai da ke annabi ya ce sarki shi ne kuma shi ce ai mutum da haka za ta bin su masu wannan kwamiti din da yawa sai ai magana zai su wuce rika annabi Muhammadu wala kan ji ne wallahi kullu ya'malu lima khuliqa kowa yana aiki dangane da abin da Allah ya mace shi dan ji aure ma yi tsira da ko da abin da aka sauƙaƙe masa yawa wannan shi abin da ake faɗa kaga hadisi na gaba hadisi na mata dubu ɗaya da dubu casa'in da tara an sa bin sa'ad as-sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi inna ar-rajula la ya'malu amalu amala ahli al-jannah lallai mutum yana yin aiki ne irin na yan aljanna shi ma ya kuli nan shi abin da yake yana da mutane wa ma ta illa illa bi ma alinna abin da zamu je da kawai abin da kake yi a cikin shi zamu kalla mu duke ka ba mu da ita ba za ka ce mana ta kawa hawo da ba annabi ya ce a sa hijabi ce kata in ma kariya kike yin ce da Allah amma mu a cikin mutum da ya mu ce bai wa Allah ne yau sa hijabi shi muka sani bai wa Allah ne yawan zuwa masallaci da yawan zuwa makarantar da shi muka sani shi ne kuma mu ne da kwarai kuwa domin annabi ne da Ibrahim ya ce mutum ya mutu abubuwan da ake faɗa a kansa ana ta faɗa alheri sai mala'iku ce waje waje shi ke nan in ana gaba da jaba a kansa an ce kaza kwanan nan na ji wani ya mutu wani zuwa a sauran abu don ana ce don Allah ku dina shi ne bakan da ya samu kaza kaza ta ce a'udhu billahi to irin wannan ba shi da fa'ida wata wata ke saboda wannan kalmomin na ku mala'iku ya su in ba za ka faɗa alheri ba sai shi ukuru mahasina mautaku kyawawan ayyukan ya fa'a cewa ambata duk da cewa kana zuwa faɗi mai kyau kai ne kyau yawwa domin ka hana wani faɗa wani ba wallahi ya faɗa da zai ce ni ka ji ba a haka wani zai gaya ba wa yake ne kaza ba yawwa to shi ne yake cewa wa huwa min ahlin nar cewa shi yana cikin yan wuta fa inna rajula ya amalu amala ahlin nar za ka ga mutum yana aiki irin da yan wuta shi ma ya dole nashi da nan da abin da ya bayyana ga mutane a fili a ganin idan mutane amma wa huwa min ahlin janna kuma dan aljanna shi ne abin da na gaya wa wasu mata ran nan satin nan da yake na ce biyar da za'a ni yadda za a yi na ce karki saki shirka ta gidda tsakanin da Allah na ba ta misali da wani asir da Allah ya ce wani asir inna al-insana lafi kufur inna alladhina amanu kun ga jima wa amilu salihati al-iman wal amal salih sai ne to ba nan aiki ne ba wanda yi imani ya aiki na kwai to sai Allah ya ce wa tawasau to aka sai Allah ya gura ba mutum baya shiga aljanna shi kare da ka so za ka shiga wani zai shiga wani gidi da gidan zai tafi shi kai a duniya ne kawai ga mana ne a jeriya sai Allah ya dawo da shi kai kana kallon sa kai kai kake zuwa masallacin ba za ka fiye rukutan ba Allah ya jira yarba ni an yi dawo kai kai kake so ka shiga aljanna shi ne nake muku bari mu ba ku wani misali tawaso bil haqqi nake ka koma can da Allah yake yawma yajiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'idatihi wa banihi kake so da dan uwanka ko ɗan uwa da iyaye da ƴaƴa kake kuna ji kuna gani mahaifiyar ku na zuwa gurin boka kowa ya sani amma zai ku ba za ku iya mata magana za ka ji bauta me za ku iya mata a duniya wanda ya fi kyau da ku ke ko ta da shiga wuta ai ba ku lura da rawar mata ke ta mutu a ruwa yi gumba a yi wake da shinkafa a zauna ana kukan kalla bayan Allah bai karɓe ta ba ai sai abu da bara yanzu ku ba za ta zuwa zuwa ku ba amma ai tana da na gaba sai a je a gaya wa uwanta sai baba da Allah kar a gaya mutum mun ka faɗa amma umma gaskiya tana da yanzu a gaya maka tana zuwa zuwa kuka ba wani koyo-koyo zuwa gidan boka ba compromise duk mutanen da za su haɗu su wata sallah ko miliyan nawa ne Allah ba zai kula su ba na rantsi da Allah inda ya yi duka mutum domin shi yake ba zai gafara ba dan ka san bayan da Allah ya tattara annaba goma sha takwas ya ce wa lau ashira kula a bika hannu ba ta nuna amalu ya kalli annaba alaihi salatu wa salam ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu sai kuma Allah ya gane ka so da haka ka ce otu kar ka yarda iya ko iya soyayya da za ka yi ɗanka iyayenka mahaifiyar da ka san wannan ɗabi'a take yi kai shiru a yi hanyar da za a ba abu wanda take yi magana abu ta nan ba sai gudu bane ko ta gano ta ce wani ce na ce alai baka albarka eh idan wannan ta ce ta ta kai kara an zuwa mata fada ko ta jira ko ta jira ba ta zo ta ce ko kuma a kan ka gane wa ta ce duk wanda ya je fada yaya wannan magana Allah ya tsine masa to Allah ya mata albarka Allah ba cewa sai idan ne da baki ba cewa sai Allah ya tsine shi kuma Allah zai ce to a ta ki baki ya je ya tsine kawai shi kenan zai ce to haba to wannan abubuwan ku kalle su da kyau ba kai ne dawa za ka ji da su gudu kana fara ga kai kai yin da yaro yau da ka ji ayayen da ba kai na wani ba kai aka ce ji jawabi wanda zai wanda zai yi ji za ka jawa amma kar ka kake kana da kana son mahaifiyar kana kaunar kana ji da ita ka bari ta tafi ta kar ka so ba a soyayya ba ku da kai ya na faɗa abin da zan faɗa ko ka ɗaga ne eh abubuwan da alaikum salam dawa Oji, shi, shi wani magana da nake da yana ne, wani matashi da ya zo ya rike masa ya rike masa abin hawa. Kwai, abin da ya faru ne, kai na aljihu ga masallaci sallah. ya bar wani abu rafi a jikin wata jaka a rafi a jikin rakuma kuɗi ne shi wannan mutum kawai da yi zai zaɓe ya zai yana zalla jikin shi ba ya ɗauki da abin da ajiye wani da ya ɗauka irin abin kirkin nan ya ga da mutala kawai ke kwanci da karfe gudu sai na ali da yake gode da yaro da ya kalli ya kalli na kuma ya gode da yake Allah sarki da ya yi hakuri ma wannan da ka ga mu shi zan ba sai da ya yi hakuri ne ne ka ne sai halal shi a ran da ya ga inda ya kyauta ta mai in ya fito ba shi da shi yana fitowa ya ji kawai sai ga ya tattare ya tashi da kai ya zo shi ne ma hannu ta yi Allah ya tattare kamar yadda na faɗa ina yin karatun mu zai shafi a sati ne zuwa ne gaskiya ba zai shafi na talata da laraba ba sai daga laraba ne mun zaba hoton wata na na me ake kira da hoton ba mu san ji zikirin na dawa to wannan karan ba zamu su amma dai a a saboda lahadin nan shine ba karatu amma ta ranar ita akwai karatu la daga laraba to shine sai sabon tuta insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa shi ne Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki da ya ce mana muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da cikin sa na ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsohon sa ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi kasar ma Allah ka zauna da ita lafiya musulmi ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta lafiyar mu ƴaƴan mu da sanni da suka kauka hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora ta hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka shirya mana Allah ka ka sanya musu tausayi ma a zukatan su suna roƙo Allah da sunayen su kyawawa masu neman aiki da sana'a Allah ka ba su ƴan kasuwar mu Allah ka lissafa mu Allah ka ji gaskiya al'amuran suna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da tsofin su ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shirya lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين